أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن ثم على يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق قادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى أن المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko muka da wannan makaranta mai albarka domin mu yi Allah godiya akan ni'imar lafiya da hankali duk mutumin da Allah bai wa lafiya da hankali wajibi ne akan su koyi addini da dokoki na ubangiji yana ta akai dai har ya mutu akai to ake karfafa da to jama'a ta Allah dole Allah zai yafe kuma ba ya san ba abu ba ya san ba shi mun Allah sarki kawai mun Allah dubu mun Allah sarki kadai mun Allah dubu ita sallar nan mun ala dubu goma sha biyu da zuwa to yana gama da mun ala dubu goma sha biyu nan kaga sallar ki a cikin manyan a cikin rukunan ma na musulunci sauran ka rukuni kuɗi inda musulunci a rukuni ya haka annabi ya faɗa to kaga an gama wannan rukuni to an an jin ɗaki kenan to an jin ɗaki ai sauran ma wani ɗakin ma bayan an gama ginin ma sai ya ci kuɗin da ya kina da yawa to shi da ake yago wata na tana ta ta ta zo ta yi lada shi da farilla wasu suna na cikin addini sai dai inda ake jini na farilla in farilla ba ta samu shiga ba wannan ba ta shiga ba amma an dalla ta shiga kuma a wani wani za a ba ladan da ya kuma canin tsada amma sai dai wannan farilla ita ce za ta tsaya sai ya tazawo ko kiyamun ramadana ko kiyamun sai ko wani baƙiya da sauransu ba ba sa sallar isha'i ne ai ba su da gundan ba ma ba sa su duk gurin zama to Allah ya kiyaye ma ja da lafil bawli qaima wannan kausi zai karanta da mu abin da yazo akan yin tudari a tsaye yaya hukuncin yin tudari tsaye yake hadasa da ne ya malikin ya hadan ta daga malikin ahya ibn sa'id daga ya dan sa'idu annahu qala shi da kala rabil masjida wataran mutumin kauye in dai an ce a arabiyu to to dan kauye kenan ai an gane wannan ko yawa da babu an bakin nan an ce arabu kaga larabawa ke amma duk da gani da an da ku an bakin nan ko kuma mun yi ma'arifa sai an bakin zama alikaba ko to kawai dan kauye kenan sai kwarai da gaske kuwa yawa sai ya shiga almasjidin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maka shafa an farar yana shiga sai yayi al'aurarsa ya damu alƙalami kawai yau waje da shi ya na farji shi ya fidda gabansa ya bula zai yi tunani annabi na ciki ba annabi ko iya ciki sannan da sabai na ciki kaji abin da ya fasahar nasu biyu murya suka buga masa dawa hata ala sautu har murya ta yi sama saboda ba mutum ɗari yariyan buga tsawa aka yi masa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه انا da ku kyale shi ku bar shi kada ya kar a yanke masa kudaden sa inji manzo Allah ta zarmu a wani ruwayan wani hadisi na ga an ce la ta zarmu kar a yanke masa kudaden sa inji annabi eh ba da mu da fara kudaden yanke masa ya kyale shi fataraku sai suka bar shi fawala yi kudaden a cikin masallacin annabi annabi na ciki ka sani ba wai koyin mutu da annabi abubuwan da muke aiko su ciki yana daga cikin matsalolin duniya kuma a ambata son annabi ba a bi annabi ba iya daga cikin matsalolin duniya to wanda ya so annabin ma bai bi annabi bai kai labari bai na kai wanda baka so annabin ba kuma kun ga saboda haka a gyara Allah ba sa mata ya Allah ba sa mata wata nasu ji ya kamar dawa murya ta sama annabi ta kyale shi aka bar shi ya fi ɗadinsa sun ma'amar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarni a kawo wata salka irin jakar fata da za a fi zuwa ruwa min ma'in ta ruwa fa subba ala zalikal makani aka zuba ruwa a wannan guri to ashe idan mun duba anan ana yin fitsari a tsaye amma ba abu ne mai kyau ba inda fitsarin da yayi a masallacin abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau ba amma sai annabi ya kira shi yake masa kaga wannan guri shi wanda ga mun zagaye shi nan ba ba na ke ba don wannan bukatar muka yi shi sai ba don haka aka yi shi sai ba ta haka ba to kaga shari'a ba ta tafiya da hankali mai cikiya ya zo yana cikiyar dabbar ta ta bata a masallaci annabi ce kar Allah sa ka gani la raddallahu alayka kar Allah sa ka gane masallaci ba ta haka muka yi ba eh an yi shi ne inna mabda masallaci zikri wa sala masallaci an yi shi ne dan zikiri da sallah annabi ga masa haka wata rana sai na Ali ya je birnin Kufa ita da wani mutum ya kawo cikin sauran shi ma masallaci shi ke mutum ka da buwa lara ba za a gane sauran shi ke ne za ka gama wannan magana shi ke a na ga da wani cikiyar dabbar a masallaci shi annabi ne kan Allah sa ya gane kai kana jin annabi ne kan Allah sa ya gane zai gane ne annabi ne kan Allah sa ya gane to sai zai gane ba ai ba zai gane shi ba to yace shi zai da rabi to shi da rabi to ka rabu kai din ma ba za ka rabu da annabi kar ban sai ya gane ka ba za ka gane sai ga mai ga ma ka ka sai wani dur saura ha ba mu dume sai ji doro shi kai ba na bai da ana da faga faga kullu wai na su taurin yana faga faga kullu yake karban sauran ya kori sauran saboda tsoron kada matsala ta same shi saboda laifin ciki a masallaci in ka auna wancan hadisin da wannan har ma ciki a masallaci ta fi tsarin mu laifi yanzu in za mu tafi hangin laifi ana mai fitarin za mu tafi hangin wannan mai ciki da muke ciki a masallaci ya ka ga wannan kuma ka ga wani babban laifi ko ba yadda ba yanzu haka da za a ji a tara almajirai a ta karanta da Qur'ani ma a ciki idan ba za su yi wasa ba in kuma an suna wasan amur tsawa za su hannu to shehu ya ce bid'a ne makaruni ya shehu dan hudu ya faɗa a cikin wani littafin sa bayanu da bai daɗi shedanin ba bayan da bai faɗa ba wato idin ne dai ai iya wasu nan muke karantawa ko to wancan bayanu da bai daɗi shedanin tilafi a dasa nasu fi abwabil millati muhammadiyya wani littafin ya kawo wannan a ciki saboda haka ba za mu je mu zauna mu cikin gida ko mu kama ilimi a cikin masallaci ba an hana wannan masallaci jiki da sallah ne ko a cikin ka ka daga murya a masallacin kyale ka wani amma ba an ta kana yanzu kamar ta janna ina fatarawa a fili har da sun yi ba ya ba ko a cikin annabi a masallaci ba ya ba saboda zai dau hankalin masu tsare eh na zikiri da sallah sai wa'azi za a yi don a faɗakar da mutane a masallata a masallaci ko wani ana yin wannan saboda haka jama'a dinga kula da haƙƙin masallaci to kaji a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an zuba ruwa a wurin wannan ya ba mu fa'ida idan wani ya zo ya fitsari ko wani mahaukaci ko a ko mahaukacin ko wani yaro in ya zuba fitsari a masallaci ko wani mara lafiya kana rai lafiya ma na iya tuntar da mutum kamar ma masu jinya irin na maraban da kuma suna yin fitsari wani lokaci amma a wuri ka kuma lalurar su bata kai a ce ba za su je masallaci an ce za ta baya baya ka sai mun gano ruwa za a sa a wurin kenan yawwa wa hadathani an malikin ya zanta daga malikin an abdullah bin dinar daga wani mai suna abdullah dan dinarin annahu qala yati ra'aytu abdullah bin umar naga abdullah dan umar yabulu qa'iman yayi bawli a gaje qala ya haya ya haya yati وقيل مالك أن تنبي مالك أن غسل الفرج من البول shin sa ruwa ka mutu ya wanke gabansa in ya bawali walanga iti ko ya wanke a dubararsa in ya bayan gida ya wanke da ruwa har ja fi asarin an samu hadisin da ya magana ko akan haka abin da aka taɓa maliki yanzu abin da aka sani gogewa ake an ba jona ko in ba gogewa kuma sai har abin fakala da yace balagan labari ya same ni annaba alaman mada wasu daga wanda suka gabata kanu sun zama ne tawadda una min al-ghaibi suna wanke bayan gida wa ana uhibbu an aghsila al-farja amma ni ina son mutum ya wanke gabansa min al-bawli daga bawali ya ji na bayan gida bai ji na bawali ba sai ya faɗi ra'ayinsa da fahimtarsa akan bawali shine ya wanke wa ne mata sai ki baki abin da ya zo cikin asibiti a daga ne yara al-maliki ne ya zanta daga malikin alimin sa'ab daga dan sa'ab an ibn sabbaq kuma shi kuma an daga dan sabbaq yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce fi juma'atin a wata juma'a ne min al-juma'i daga cikin juma'o'i annabi sai ya magana yace ya ma'ashar al-muslimin ya taron musulmai inna hadha yawm wannan rana ta juma'a nan wata rana ce ja'alahu Allahu idan wanda Allah sa ta zama idi a gare mu fagtafiru ku ke wanka malamai masana bincike bincike duk abin ya faru su leko abin da ya faru ya zama sababi kafin abin ya zama doka ya gano to akwai masu lambu a nan kuma ga malaya na sunu masu lambu ga malam Muhammad mana yanzu mutanen Madina ma abuta lambu ne galibi masallaci annabi ma a cikin lambun akai wanda lokacin kawai mutum ta ka mutum yana ta aikin da ya dakun dakun ya ji za a tsiri da asalar juma daga can sai ya sako a guje sai kuma ka yi wanka ka sa turare ya zo ya zo kuma dole a hada tsawo da ala ya rigar ka eh ka ga kun ba shi tare to daga nan ja to yau ayi ranar idin kowa ya wanka kowa ya wanka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce wanda ya je gona ba ko ka ji iya shari'a ta manzon Allah. Sai kowa ce, da zai sai doga ga wanda ya zo da kanan da ya shigo ciki. Wa man kana inda hudibun eh duk wanda yake tare fa. Wala ya durru fa ya matta min wala ya tudu ya safa tare. Wa alaikum biswaki kuma na muku mani kowa za a zuba ki yi goge bakin sa. Ka ga ruwan san kazantar da annabi ya kore da a cikin iya karantarwa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadathani al malik ya zanta ni kuma daga malikin ana bi zina daga abi zinabi an arj daga arabi ana bi daga abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace laula ana su qala ummati ba don kar in tsarantawa al'umma ta ba lamartum bi suwa da na hore da aswaji a kowace sallah mm wa hadathani al malik ya zanta daga malikin عن ابن شام بن مالك من دين شهاب عن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره ابي هريره انه قال لولا ان يشك على امته صلى الله عليه وسلم بعد ما يقال يا توفي كي يقرنتاوا al'ummar sa ba la'amarum da ya hore su su waki da yin azwaki ma kullu wurin a kowace alwala sai da haka annabi ya wannan shine ko za mu ƙara babu da zafin namu amma dogo ne fa to ta wannan babu ne zai duniya mu eh mu fata yana ɗauriya zai mu fara nasu yana babu na ɗauriya ma za ta ni ta yi kusan ne salafin to Allah ya sa mana albarka ana bayyantar da mu ana ilmantar da mu ana karar da mu da wasu manzo Allah ta da jama'a mu rinka neman ilimin addini wajibi ne akan mu san addini da kunna ma kuma mutum bai san addinin ba wata rana